أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam masoya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka taru a wannan guri muna yi muku maraba da zuwa na wannan lacca wadda za a gabatar insha Allahu ta'ala hakika abinda ya sa za a gabatar da wannan karatu akwai abubuwa da yawa wanda suka faru ko suke faruwa a cikin najeriya da ma wajen najeriya da sunan musulunci wanda muka ga a matsayinmu na matasa musamman matasa na tijjaniya na faidan maulanmu shehu ibrahim yas radiyallahu anhu muka ga ya zama dole mu tashi mu nuna wa 'yan uwanmu matasa da ma wadda ba matasa ba daidai gwargwadon iyawanmu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك ضعف الإيمان duk wanda ya ga mummunan abu to ya kokari ya kau da shi da hannunsa in ba zai iya ba ya kau da shi da harshensa in haka bai samu ba ya ki abun a zuciyarsa to insha Allah ta'ala da yake kasar mu ta Najeriya kasa ce ta yanci to amma muna da yancin addini saboda haka muka ga ya zama dole mu fito mu yi bayani akan abubuwa da suke faruwa abin da ke faruwan nan babban lamari ne wadda da a shekarun baya muna jin labarin abun ne a wasu ƙasashe amma a yanzu sai aka shigo mana da sunan addini kuma da sunan ɗariƙa. wannan abu shine taɓa sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda suka rayu da annabi suka yi gwagwarmaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga abin da ya faru jiya ya ishe shi ma wato ya gane lalle akwai matsala to saboda haka mu'assasatul anwar na wannan mu'assasa tamu muka shirya wazuzzuka wadda za a gabatar na tsawon sati guda saboda mu faɗakar da musulmai gaba ɗaya kan matsayin mu 'yan ɗarikan tijjaniya dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma munin taɓa sahabban annabi a cikin addini da hatsarin da ake cusa matasa da sunan addini da kuma saɓa sahabban annabi to saboda haka wannan majalisai za su gudana kamar wannan na farko wanda ga shi dan maulanmu Sheikh Bashir shi ne zai gabatar mana da maudu'i akan darajan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da ma mahangan malamanmu gaba ɗaya akan adalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai na gobe insha Allah wadda za a gabatar da shi a masallacin alhaji barau na wunti wanda sheikh kabir ali safe zai gabatar insha Allah sannan akwai ranar litinin ko mu ce ranar asabar ranar lahadi malam burhanuddin shine zai gabatar a gidan bare-bare insha Allah sannan akwai ranar litinin malam junaid shi kuma zai gabatar shi ma a masallacin nan kusa da digayaya a a nan ne zai gabatar insha Allah sannan ranar talata akwai mala abul fatahi shi ma zai gabatar da nasa a nan masallacin alhaji barau da ke winci sannan akwai ma nasir shi kuma zai gabatar da nasa ranar laraba a masallacin dan umma da ke malam goje sannan akwai malam ahmad jaja shi ma zai gabatar da nasa a masallacin sabuwar kasuwa da ke railway allah ya ba da ikon halarta kowa da kowa ya samu ya halarta saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da shehi ya gabatar mana da karatu akan darajan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akramakumullah falyatafaddal mashkur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قديم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والقائل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الحق لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولئك بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فكف أيدي الناس عنكم وتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تبدوا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نسيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن مد مكة من بعد أن أسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فضلا أو جعل من دون ذلك فضلا عظيما كريما هو الذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق ليزرعوا على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وما بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك نكر شقه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يؤتب الزراء ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وعدا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إيديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إذا ذكر أصحابي فأمسكوا والقائل اتقوا الله في أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا والقائل أصابي كالنجوم بأين ابتديتم اهتديتم والقائل الله الله في أصحابي فلا تتخذوهم بعدي غرضا فمن أحبهم فبهبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومن دار العظيم أما بعد ‘yan uwa musulmi za mu fara da ba da haƙuri saboda an sanar karfe takwas da takwas ɗin ta wuce saboda uzuri da suka sha kamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. A maudu'in da ‘yan uwa suka ba da shine falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'ida ta malaman hadisi kowane malami kowane mutum akan auna shi a tankaɗo rayuwarsa tun daga iyaye har ƙuruciyarsa har girmarsa har tsufansa in ma bai taɓa faɗin ba daidai ba daga ran da ya tsufa ya rikice ya fara surkazance sai a rubuta shekara ta kaza a ce a lokacin ne tsufa ya kai shi kaza idan kuma a rayuwarsa ya taɓa zaurancen da ba daidai ba sai a rubuta so ɗaya ya taɓa yi saboda dakkakewa idan ya taɓa fitsari a bakin hanya malaman hadisi sai su rubuta in ya taɓa cin nama a kasuwa yana ɓarewa gaban jama'a za su rubuta saboda wannan saƙo ya zo mana cikin kiyayewa da amana da gaskiya amma da aka zo kan sahabbai Allah ce ko kusa a ba shi wuri shi zai ba da shaida bai bar malaman ahlul asar kamar yadda aka fi son su ko malaman sunna malaman diraya na hadisi su sa sahabbai a sikeli su auna ba Allah ya ce a ba shi wuri ina ce in ya ba da shaida ta tabbata aka ce ai duk shaida ma Allah lakin law ya shaɗu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmihi bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadu wa kafa billahi shahida shahida Allah annahu la ilaha illa huwa hatta shaidan Allah shi kaɗan ma Allah ne fara shaidawa ma'ana tuhumar shaidar da Allah ya bayar kan sahabbai ana tuhumar wanda ya bada shaidar Allah shi kadai ne shine Allah ma'ana wanda ya fara shaidawa ya fara bada shaida cewa Allah shi kadai ne shine Allah kuma Allah da irin wannan ƙarfi na shaida shi ne ya ba da shaida kan sahabbai ya faɗi yadda suke bai bar wani malami ya ɗona tawada ya ɗaura su a sikeli ba amma duk daga kan tabi'ai har ya yi ƙasa kowanne ko a zaurance ya ga wada ya ce malam dogo sai an rubuta a gaskiyar zance ba na wasa ba bai ƙarya amma a zaulaya yakan yi saboda wada ba malam dogo ba ne aunawa kawai ba da an gan shi gajere ba za ce ai zaulaya ne ba amma banda sahabbai Allah ya ce a bashi wuri jama'a wa man asdaqu min Allah qila wa ya ce Allah gaskiyar zance babu qul antum a'lamu amillah Allahu alamu irin wannan tambayoyi Allah bai taɓa amsa su alƙur'ani ba saboda kowace tambaya ita ta amsa kanta ba zai taɓa cewa man azzaqu min Allah ya sai ce Allahu azdaqu ba ina buƙatar haka akwai ne ai sai akwai ake amsawa in yace qul antum a'lamu an Allah ya amsa sai ci gaba da cewa tambaya zai kara a gaba wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah to uwa Allah da girmarsa da buwayansa shi ya ba da shaida kan wannan bayi nasa abdullahi dan masud a cikin littafin wato ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin na alhafiz ibn qayyim al-jawziya yana cewa ran da Allah ya zaɓar wa annabi sahab ya zaɓi annabi a ran nan ya zaɓar masa sahabbai ba wai lalle ba washe gari ba ma'ana ilimin Allah ya gabata waɗannan mutum dubu ɗari da suka fi kowa albarka a duniyan nan su ne waɗanda suka ga annabi ido da ido zaɓensu Allah ya ba wai a ba wai accidentally suka zama sahabbai ba zaɓowa ake to wannan ya nuna mana in kuma Allah ya zaɓe wani ya tuni zaɓen kaga baka san me zaka ce ba saboda jama'a jama'a suna ganin kamar haɗarin mai sauƙi ko kusa ba mai sauƙi ba ne wanda ya auna sahabbai akan riwaya ya ce ai an rawaito sun yi kaza sun yi kaza ina so in tabbatar maka annabawa ya nufa an jima dan Allah duk hadisin da zai kawo wa alkur'ani sahabbai sun yi kaza sun yi kaza ya kai qur'ani inganci kuma amsa ya kai ba ƙur'ani ke ba mu kissa annaba fa wa kazahu musa fa qaba alaihi ba qala haza min amali shaytani ba innahu aduwwun mudillun mubin ba akwai abin da yake ƙur'ani gaskiya akan wannan nassin da yafi kowane nassi inganci sai a ɗora musa kan su ke ni a auna annai musa bai inganta bane a riwaya saboda za inganci bai da haddasa na a tsakani ba wanda na kan yanzu bai da haddasa na saboda inganci gyara murya kawai aran ma zai ya biyo cikin suratul kasasi shikenan karatu ya inganta in dai ka ce to ai gashi a riwaya ka bude mana littafi gashi wane ya rawaito ga inda a kuhure da ga inda ana so mali ga inda kaza sai mu ce duk wannan ruwa a je ma ingantattu ne sun kai qur'ani inganci to sai kissoshin annaba da ke bari sai mu ɗora su a suke ni eh zai yi yan uwa ba zai yi ba ko kuma a alkur'ani yana ba mu kissan annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya gamu da ɗan uwansa bunyaminu bayan sun zo misra ya ce masa inniya ana a hoka don haka bala tabta isbima kanu ya amalu ni ne ɗan uwanka da aka ce kura ta cinye ka gani da raina kan ranka ya ɓaci a kan yana gani sai rungume shi ce wallahi ya ba zan tafi ba wallahi tun da Allah ya nuna muka ba ce to ai ba zai yi ba kuma ai su ba su gane ni ba kai kaɗai na nuna kai kuma yanzu da wace hujja zan rike ka amma ba damuwa zan yi dabarar da zaka dawo na kamar yadda ka sani a shari'an babanmu in an kama barawo in an kama barawo ana ji yan uwa da kyau in an kama barawo ai ba yanke mar hannu ake ba ɗaukansa ake a miƙa wanda ya wasata ya zama bawansa daga ran haka shaida annabi yaqub alayhi salam take to da haka zan sa wannan kaya wannan zan sa wannan abin awon a cikin kayan ka zan yi kururuwa in ci an musata a kira ku a bincika kayan ku da an samu a kayan da kaga shi kenan zan ce a'a zan muku adalci ku gaya mu a shari'a ku ya ake hukunta barau wato hisu zai nushi bai ma san ma ya shari'a su take yanzu ba zan muku shari'a misra ba fama ajza'uhu in kuntum kazibin mun ji ku ba barayi bane kun ce kun ce laqad alimtum ma ji'ina li nufsida fil ardi wa ma kunna sariqin mun ji ku ma kanku kun sani da ganin mu ba mu yi kama da barayi ba ko ba mu zo nan barna ba haka dai haka ne ai da yake ba su da kama to mun ji in an kama fa ma jaza'uhu in kuntum kazibin in kuma aka bincika aka tadda da ku kace a ai mu a shari'a mu me saki ne man wuji da firali fa huwa jaza'uhu wanda da aka samu da kan santa shine sakamakon sata shi za a dauka a mika wanda ya sata ta gaba ya zama ba masa suka ce kazalika najzi zalimin bi ma'ana kazalika najzi sariqina haka muke hukunta barayi a shari'a annabi yaqub ana jin wannan da kyau to fa bada bi au'iyatin bi au'iyatin qabla wi'a'i akhi sai bara da jakakkunan sauran guda goma ka san daga fara da na kanin aka samu kayan sata ai za ce da man shiri da haka waye babban ku ya daga na kace zo a fara bincika da kanka a to kai ka fita babu yawa kai ma zo lawi shamuna yahuza ana ta bincika su ana zuwa kan dan autan bunyamin shine na karshe au iyatihim qabla wi'a'i akihi da aka zo kan nashi sun mastakhraja min wi'a'i akihi sai gashi an kama ci jama'a kaga dai ba sata yayi ba sai ga Allah ya tabbata kazalika kidna li yusuf wannan dabara ce tawa in ji Allah na kowa Yusuf daga ka da ya kidu shi yasa da ya zo nan kidna da ka da ya kadu ne shi ma na izuwa kittu shi ma kittun ake cewa ka da ya kadu tunda laga kitta tarkam ilayhi shay'an qalila ana ganewa amma wannan na kaidi yake nufi kazalika kidna li Yusuf ba kamar laga kitta tarkanu a can ba na na madin kada ya kadu wannan kada ya kidu ne ma kana li yakuza ka fi dinin maliki ai fi shari'atul malik ba zai dauki dan uwansa ya rike shi ya zama bawansa a shari'ar sarkin misra ba sai shari'ar yaqub illa in sha Allah to kaga wannan ba satan yayi ba aka musu ihun barayi aka kira su Allah ce dabara na ba annabi su don Allah annabawa ya tabbata a dukkan malaman tauhidi ma'asumai ne sai ka zo ka ɗaura annabi Yusuf akan wannan mizani dan Allah ka ce ai nassi ne ya inganta ya muka iya ne shin me amfanin karatu ba za a aiki da shi ba jama'a dubi hadarin da ake ɗima al'umma zuwa gare shi ba wallahi sahabbai babban bargo ne da ya rufe annabawa wanda ana kwaye shi annabawan aka nufa a kiyaye matuka kowa zai iya kuskure banda Allah to Allah ne zai kuskuren zaba wa annabi su ni shi ne tambaya ta ba magana isma ko rashin isma ba wanda ya ce masumai ne ba masumai bane amma mahfuzai ne amma shin wai Allah yayi yayi yayi kokari ya zaba wa annabi ya tantance masa mutane kika abin ya faskara sai ya zaba mana waɗannan kuma wanda aka zo ana suka daga baya kana iya kawo misalan annabawan ba sai mu ce ai su Allah ya kan musu haka dan akan yi wani annabi bayan su ba komai dan na baya sun bata fa kalaba min badin kalfun aba'u salata wa tawashatu fa sabba kauna ga ya ba damuwa akwai annabi zai dawo amma wannan fa in tafiyar ta rushe tun daga ranar gini wani annabi zai zo ya gina mana musulunci kaga sai mu tsaya cak sai ran da muka ga annabin da ya bi kowa gaskiya ya biya mana yadda Allah ya koshi kenan tunda wanda suka kewaye shi kan gashi zakin su ake da ma fahimci hadarin nan babba ne wallahi babba ne matuka dan ka ce gashi a riwaya ga bai kai qur'ani inganci ba wannan qur'ani ne baka saka daura annaba kan wannan mizani ba dan masuman ne in kuma kace ake ka doga da inganci nasi nasi ya kai qur'ani inganci ne ko a rawaito hadisi dangane da ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda arna kafirai sun juya wa hadisin ya dace da zauƙinsu saƙi ne zauƙi mara lafiya sai kuma zuwa kwankwaɗa wa al'umma annabi wannan zauƙi namu ne haka muke kallon manzon Allah a wajabta mana shi kayanmu ne an mana adalci ba a mana ba saboda ba zai yiwu ba a ce shi fa annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam jama'a su fahimta da kyau babban illa na halittarsa a mutum don koyarwa ne ba don haka ba annabi bashariya ba za ta iya ɗaukansa ba ba za ta iya ba ya biƙu jami'ul kauni an hamli kauni ba maganar bashariya ba dukkan kaunu ta ƙuntata ta ɗauki shi to don Allah in annabi lalurar zuwansa koyarwa ne dole mu karɓe shi malami a cikin gida malami a waje malami a kasuwa malami a wurin tafiya malami a zamantakewar iyali malami a zama da 'ya'ya malami a zama da matansa malami da zama abokan kasuwanci malami da zama da kowa wanda yanzu a kaddara annabi bai taɓa yin raha da wani ba dan Allah ina za mu saka mu haka za mu yi tagumi muna jiran ajali ba murmushi ba nishadi shi yasa yakan yi hakan har rahan ma an rawaito wani katon mutum ya zo gabansa ya ce ya rasulallah za a je yaki ya ce ka na yi mamun raƙumi ƙosashe kamar da yadda ka gani tabarakallah to in ba ƙosashen raƙumi ba ai ba da iya daga annabi yana murmushe da ce inna hamiluka ala waladin naka kar ka dauka za mu daura ka kan ɗan raƙuma ya ba ya rasulullahi bi bai ji ba ina ɗan raƙuma ina ɗauka na annabi ce an taɓa shirgegen raƙumin da ba raƙuma ta yi ba da Allah ‘yan uwa wannan raha ne ko ba raha ba wai dan kaɗe zama sunna shine mutuƙewa har jiran mutuwa kawai mun jira sai da ya sai an je lahira mun gama shiga aljanna amma nan wajibi mutuƙe shine annabi ke mana wani ba wannan kadai ba tsohuwa ta zo ta durƙusa ya rasulullahi udullah an yurgilanil janna ka roƙa min Allah zai ce la yarkulul jannata ajusun ta yi hakuri tsofaffi ba sa shiga aljanna sai ta tuntsire da kuka annabi ce akbiru ha ku ba ta labari ba ita ne ba ta shiga ba sai an mai da ta budurwa tukun inna an sha na kunna in sha an fada an na kunna abkara uruban atraban li ashabi yamin ba a haka za ta shiga sai ta zan budurwa kaga tun farko a gaya mata mana amma saboda saboda annabi annabin bashariya ne yan uwa ku yi hakuri da Allah annabin bashariya ne akwai rasu dan na yan uwa na bismillah yau masha Allah yan uwa annabin bashariya ne ya santa da rauni ba za ta iya zama babu raha ba nishadi ba abin da yake ban dariya na raha ba ina annabi a jalalarsa ina kusatan wannan ai ya wuce nan amma malamin mu ne mu ko dole dole mu samu koyi shine abin koyi in muka yi ra'an da ra'a bai taba yi ba me muka mun kauce da karkana lakum kuma fi rasulillahi uswatun hasana ana ji ba wannan kadai ba da dama an rawaito yayi sallallahu alaihi wasallama abin da shafi irin waɗannan to waɗannan yana nuna mana kenan waɗannan ɗalibai da Allah ya zaba masa sahabbai sun fi kowa kyan zuciya sun fi kowa ilimi shi yasa su kaɗai ne qur'ani ya buga stam ya musu shaida ba sharaɗi a cikin suratul tauba da yace wasabiquna lawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabawbi wal ladina tabawu sunna da sharadin bi ihsani amma suna farkon bai ce bi ihsanin ba dan karka kanta wani abun kace to ya za a yi da wannan masu tabiya suna bi ihsani ana gane wannan radiyallahu anhu mar amma inda bai su kadai ai ba sharɗin ihsani sai ka jace la kar radiyallahu anil mu'mina izzi bai'una ka tata shajara annabi ya dube su na farkon su guda goma nan ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna zubair fil janna عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو عبيد عامر ابن عبد الله بن الجراح في الجنة su goma ba su kaɗai ba ya dubi mutanen badar ka duba abin da haɗibu ɗan abibalta ta yi wataƙila wannan ku ya take kirji ya ce shi kan Allah ya azurta shi da imani ba zai iya wannan ba to ka faɗi a ƙas ka yi a banza har kyan imanin ka baka yi wa Allah kyau ba shi yasa bai haɗa ka da annabi sa ba ya barka a nan zamanin ya ɗauki haɗi ya kai shi can duk yadda ka can da kai kaɗai ka birge kanka madubin ka ke zaki wallahi kan kai kaɗai kai wa kanka kyau dan da kai kyan da kai ne haɗi ba haɗi ya zo wannan zamani takarda ya ɗauka jama'a annabi sallallahu alaihi ya kudurce zai je makka ya fatu makka amma kar kowa ya ji ya roki Allah ya kama masa kunnuwan mutanen makka kar ma su ji zan zo kawai sai dai su ga na zo musu kaga ba sai an yaki ba sallama hadid ya san wannan sai ya rubuta takarda wa mutanen makka wata mata zabiya ta zo madina ta zo ta gaida annabi sallallahu alaihi wasallama a inda ta sauka kafin ta tafi hadid ya bata takardar ta kai wa mutanen makka ta kulle a cikin gashinta riwaya ya zo daga imam ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wajen dalilin saukan farkon ayoyin suratul mumtahannati cewa Aliyu ya ce da ni da Zubair da Nigdad ibn al-Aswad annabi ya kira mu uku ya ce ku je wani waje ana a hanyar makka sunan wani raudatul khan akwai wata mace tana dauke da wasiƙa ko karɓo min wasiƙa nan suna zuwa suka same ta wannan zabiyar suka ce ba mu wasiƙa nan sallallahu alaihi wasallam ta ce a wallahi ta tibire tam ita ba wasiƙa a wurinta har sun kalli juna suna ganin to ko dai ba ita bane ko wata ce daban ko ba zo da wuri ba wancan ta wuce Aliyu ya ce ina wanda ya aiko fa annabi Muhammadu ne wa ma yantiqu anil hawa duk abin da ya furta ko ba ma'ana to ba na wato ko mun kasa gane ma'anar wato nan qur'ani ya zaɓi kalmar annutqu akwai sunan zance da larabci da akwai alkalamu magana alhadis magana alkaulu magana alkhutba magana alkhitab magana amma an ce alnutqu da larabci ba magana bane yana nufin furci ko ba ma'ana misali idan yaro yana koyon magana na fa fa ta ta ba za a ce ya takallamu ba ba za a ce ya tahaddasu ba ba za a ce ya kulu ba barantana ya faɗubu sai dai a ce me yantik yantik bi hurufin mutakabbi'a yana furta harfa karyayyu ba magana yake ba to Allah bai ce wa annabi wa ma ya kulu anil hawa ba bai ce wa ma ya takallamu anil hawa ba bai ce wa ma ya tahaddasu anil hawa ba bai ce wa ma ya khudubu anil hawa ce wa ma yantiq furci ko na menene ko na tsaki ko tsaki annabi ya furci ne to ba na son zuciya bane tsaki ka san dole tsaki dai wani harfi ya fita ko to ba na son zuciya bane in wa illa wahiyuha wahayi ne yadda mai shi na ke ce masa yake ce mana wai alam yuqsimir rahman bin najmi ishawa ala annahu ma dalla qattu wa ma gawa muka ce masa bala alfaza zai tambaye mu tambaye mu yayi mu masoya yace alam yuqsimir rahman bin najmi ishawa ala annahu ma dalla qattu wa ma gawa muka ce wallahi haka ne mu ne shaida ashe ar-rahman bai rantse alqur'ani ba da tauraro lokacin da ya bani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla qattu da dai bai taba cewa bai taba taba ma gawa bai taba kaucewa yayi ba daidai ba to wannan annabi shi inji ali yace shi yace mana mu zo mu samu mata dan haka wallahi ko ki fidda wasikan nan in ta kama miki tsaraici sai miki sai ta ce ta ku jiya ku bani wuri suna jiya sai ta sa hannunta cikin gashi sai ta fito da wasiƙa sai ta miƙa musu da ta miƙa musu ka da annabi sallallahu da yasa aka bude aka karanta wasiƙa da gadi na ta zuwa mutane maka maza maza ku shirya ga annabi sallallahu alaihi yana shiri zai zo ya yi ku annabi ce haɗin ma hamalaka ala haza me kai ka wannan yace la ta'jal alayya ya rasulullah ya sallallahu kar amun gagga ina da uzuri wallahi uzuri na ba munafinci ba ne ban taɓa munafinci bayan imani ba ni ba mutumin makka bane amma ina da iyalai a makka ban da dangi a makka sauran yan uwana muhajirai da ka gani anan duka kowanne yana da yan uwansa kafirai waɗanda an tashi taɓa danginsa za a ci zalinsu za su tare musu ni ko ban da mai tare iyalai na cin zali sai na so na musu wannan kyautatawan dan ni ma su tare min iyalai na amma na san ko sun sani ba zai hana Allah ya baka nasara a kansu ba har sai na muru ya miki ya ce sallallahu bar ni in fille kansa laqad nafaqa rajul ya zo munafiki annabi ya ce wa ma yudrika la anna Allah haqqala ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم shin ka sani ko Allah ya dubi yan badar mutum ɗari yan badar saboda tsadar zuba ɗari uku ne ka da sha uku sahabbai ba dubu ɗari aka samu sun ga annabi amma saboda tsadar yan badar ɗari uku ne da sha uku ko sha hudu ba su ɗora ba ya ce ka sani ko Allah ya dubi su ya ce ku je daga duk abin da kuka so ku yi na yabe muku dan Allah in dai Allah ake wa ya kuma ce ya yafi to kai ina ina kake da ta cewa yau ko ni Allah ya ce ya yafi ka iya da ni baranta na sabin manzo ni ma da ba kowa ba kana da ta cewa ni ga hadisi fa sahihul bukhari Imam Bukhari ya rawaito mana cewa wani mutumi ajali ya same shi in ji manzon Allah a kiyaye yana ba su habbai labarci wani mutumi ajali ya same sai ya tara 'ya'yansa ya ce ina ganin karona da Allah abun ba zai mun daɗi ba da haka in na mutu in dai kuna da abin da ku saka mun da shi ga wasiya da suka ce menene baba ya ce in na mutu ku ƙona ni in na zama toka ku raba tokan gida biyu rabi ku zuba a kogi rabi ku watsa a iska shikenan ba sai mun ga mune ni dai tsorata daga mu wannan gara ku ƙona ni kawai kuma haka shi kenan yana mutuwa suka cika sai suka kona shi zama toka suka raba biyu rabi suka zuba a ruwa rabi suka watsa ta ki Allah ce mala'iku su haɗu tokar sai gashi a gaban Allah Allah ce ka ɗauka ba zan iya taro ka ba ne ya ce wallahi ba na shakka Allah amma firgicin taro ne ba shakkan taro ne ba firgici akwai bambanci tsakanin firgici da shakka tsoron ka tattaro ne in ka haɗo ne a gaban ka yasa na ce amin haka Allah ce jika na yafi ina wankan gawa ina sallar janaza jana'izan ma na arna a kona mutum a kona a wuri kuma da umarnin shi jama'a wannan ba ba fa sahabi bane ba wani ne can mimman kana qablakum yadda annabi saba gaya mana mutanen nan tun annabi na ce musu Allah ke mun wahayi ba su karɓa ba da farko har daɗin annabi da daɗin zama da shi da kyan mu'amala da haskensa da jazibiya da Allah ya mar ya fiske su wallahi sai da ta kai su kansu Allah na magana da su takan kai sahabi ya yi abu Allah ya yi farin ciki da abun Allah ya ce annabi ya gaya mar ya yi farin ciki cikin ayoyin da na karanta akwai ayoyin sutul hashi Abdullahi dan Abbas na kiran suran suratu bani bani nadir saboda akan su ta sauka ahlul kitabi huwa allazi akajal ladina kafaru to banu nadir ne ahlul kitabi a ciki wallazi a cewa cewa da ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa dalilin saukan wannan ayar bako annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya ba ko ana jina da kyau yan uwa sai ya ce wa zai mar masauki safai da warwa sun albarka da daɗi wai zafi ja zon layi gani wallahi bai da komi gidan shi amma tsabar sa dauka ya zon layi gani gani yake kan ma su je da bakon Allah zai rufa masa asiri ya ba shi abin da zai da bakon ba zai da wani alheri ya wuce shi ba jama'a ku ji irin jama'an da Allah ya zaba annabinsa ba yace zo mu je gida suna zuwa gida dare yayi to a lokacin yadda ake masauki da yake gida ba wai za ka samu ga sitting room ga bedroom ga main masarun waye-waye guest room a'a in ka shigo fakeken wuri ne haka sai dai a sa labule a raba ɗakin biyu in bako ya zo yana ta nan ta waje-waje wajen kofa kenan mai gida na ta ciki haka ake zama ko da yara da iyalai biyu haka haka cikin alkur'ani na gaya mana irin kayan gidajensu da me suke gini in ji ƙur'ani wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan haka ne wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa audiriha wa ash'ariha afasan wa mata'an ilahi to irin wannan gidaje da suke da fatu ana ji da gashin dabbobi da aka tuka wayannan gidaje irin wannan ne sahabin nan da ya shigo jama'a ku ji abun mamaki mai gida a bako na jira sai shiga sama sai ce ya akwai abinci kuwa ta ce wallahi abincin da ya rage mutum ɗaya ne ta zai ce kushi ya ce to shi kenan yanzu abin da za mu yi abu ɗaya za mu yi kin san menene ta ce ban sani ba mai gida yaran nan da yake ɗaura tukunya ki tarar rashin suna jiran ya nuna suna jiran ya nuna suna ji har su yi bacci sai da safe idan kin gama girkin ni kuma muna zaune da bakon in kin ka a wancan lokaci mutum yakan ci abinci da shi da bakonsa da matansa aku shi ɗaya wani lokaci har hannu na taɓa hannu ayar hijabi ba ta sauka ba to ya ce idan an kawo abincin kina ji in kin zo kaman za ki aje akushi sai ki ɗan bigi lagwanin wuta ki yi kaman za ki gyara lagwanin da gangan ki kashe shi in kin kashe lagwanin sauki abincin a tsakanin mu ni da ke mu riƙa yi kaman muna ci amma ba cin muke ba saboda ba ɗan mu ya saki jiki ya ɗauka ba shi kaɗai ke ci ba ya cinye abincin nan ya koshi tsaf mu ko mu kwana da yunwa jama'a mu fa yau sabanin waɗannan inda ana cuwa-cuwa a shiga aljanna to wannan da sai a kira shi haka ana ji a nuna mutum cewa tare ake ci bayan ba taron ake ci ba don fa shiga aljanna wato yadda suke yi su su cuci kansu inda cutan kai ne ba cutan kai bane su kashe wuta don kar ya gane akwai ba abin da ake so ya fahimta mu kuma kullum kaga mun yi wannan dabarar na mu cuto wani yau muke da magana muke wasu habbai certificate ka duba da Allah wai mu da muke wannan cuta mu in ka gace ka shala gwani to ta yi makin nafin din ka zai dauke ka zai kai ka daji kuma wallahi ka biya kudin fansa amma wai yau muke yanka sahabbai shahada wai sun yi daidai ko ba su yi ba kai na ka dan daidai a kai baka kai daidai ba mun duba hadisai da sunnoni ka taɓa ƙarya so biyu so uku maganan ka sun warware juna su ba wannan abin da ana kirsa cuta ko ka nuna mutum abin da ba daidai ba amma an yi ne don ya amfana ba su ba in zai kace sahabiya rashin gaskiya to irin wannan ne ba abinda za a kira rashin gaskiya dan ya wahal da kansa bakonsa ya koshi bakon ya fahimci ana cita da bayan ba hakan bane mu in kaga mun yi hakan to gode za mu sungu na bakon musamman wannan mara tunda yanzu ba kudin ba ko ake kwace ba ai kaga yanzu yan jinnabi sun mai da yan fashi waliyan Allah da ana tana an ta yan fashi bayan Allah mutanen kirki ashe ba haka bane yunwa suke ji mutumin da zai tare kai caji a jiwonka in ba ku da ɗan daddake kai sallame ka ashe su ma sai an yi kewansu yanzu ga kewansu ake yi na tabbata duk wanda aka rufe da ya yafe yake Allah ya yafe dan yanzu ne ga ainihin fashi ba ko kwandalan gaba ta ba in ka so ka sa dala a jiwonka ma na dauke an ce da aka kama wani da yansa ya ciro bandin na dala dubu goma ya mika suka ce me za su yi shi wuce ka shiga daji kaga da yan fashi ne sai masu sun kuya sun gode ma yake sun da gaskiya abinci suke nema bayan Allah to yau baka duba baka gani ba dabara suka yi saboda bakon ya fahimci wani abu daban daga hakikanin lamari amma wai dan ya ce koshi dan Allah ka duba bayan Allah dan su da kansu ba arara shi ara ba yin ba su abinci ba amma saboda ana nema aljanna bayan Allah an kashe fitila saboda ya dauka ana cin abinci kuma ba cin ake ba dan shi ya ce koshi da ya ce koshi sahabin nan washe gari da ya zo wajen manzo Allah wallahi tun bai ce kofi annabi ce burbushi ce ce Allah na dariyan ka kai da matanka sai aya ta sauka ta gaishe su cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana liman khasasa sukan zaɓi wani akan kansu ko suna cikin yanwa amma yuka shuha nafsi wa la yakunu ko suna cikin bukata to yan uwa waɗannan su ne ashabu muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗannan za ka yi ta lissafi ba iyaka idan muka faro da shugabansu jagoransu shine abubakar as-siddiq ko an karɓa ko ba a karɓa ba ko an yi ko an so haka Allah ya zaɓa wato ya kace abubakar shine shugaban sahabbai wani ya taɓa kokari yace bai yadda ba yanzu da Allah jerantuwan annabawan nan a matsayin ulul azmi ka duba mun kartun annabi Muhammadu shine shugaba haka ne sallallahu alaihi sai wa ke biya ulul azmi annabi Ibrahim ko annabi Ibrahim kaka annabi Muhammadu ne ko duk da dai shi ma sani annabi Muhammadu ya fi kowa daraja ya riga halitta to amma mu kara gaba sai wa ke bi ba annabi Ibrahim annabi Musa sai wa annabi Nuhu to annabi Nuhu ba shine kakansu gaba ɗaya fa amma haka Allah ya ajiye da mai tambayinsa to haka Allah ya ajiye Abubakar kuma Abubakar ɗin sai ka auna an ce maza dangin gujiya wallahi jarabawan da gaske ci yayi da gaske jarabawa aka yi ci na ɗaya zama aka aka yi jarabawa nan dalili shine da farko bayan wafa'i ga manzon Allah da na abota da yarda da shi ɗari bisa ɗari da jarabawan da aka yi na isra'i da miraji da sai da aisha take ce mana washe gari an samu su da yawa labarin isra'i da miraji ya dake su har masu rasa imani shi garau yake ba abin da ya motsa shi kar ka manta ba ka san a wajen wa abubakar ya rawaci isra'i da miraji a wajen abuja ne riwaya ingantacciya abuja ne shine farkon rawi na isra'i da miraji shine rawi na farko saboda a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam abin ke damun sa yana cewa to yanzu mutanen nan ina ce musu mala'ika na zuwa wurina yana gayan ba su yadda ba yau nace ni ne naje har na hau ila har naje inda ma hallahu qablahu insigo in ji alfazaji inda mutum bai taba zuwa wurin ba na je na karba na dawo ya kenan sai ga abuja da yazo eh izginan ce ah manzan Allah ya akwai wani sabon labari ne daga wurin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai ko akwai tunda shi a wajen manzan Allah ai ba zai zo ba sai Allah ya turo shi ba komai akwai ya ce menene ya ce jiya da aka yi bacci a garin nan Allah ya turo mun mala'ika ya zo da buraka na hau muka tafi kudus abu jali bai taɓa riwaya da yake jin zauki yana ta jin daɗin riwaya annabi na magana daɗi kamar ya kashe shi kamar wannan riwaya ba yadda masoyi fake jin shauki kamar ya mutu shi ma makiyin shauki da daɗi wai shi ba samu makami na kankaro maso yaran tsatsu ya raba su da annabi da wanda labarin ya wuce hankali to shi dadin labarin yake ji a haka ransa bai baci ba bai cikin wanda ake karantawa ransa ya baci na wahayi wannan kan daɗi ya ji ana gaya masa annabi sallallahu alaihi da naje kudus aka tara mun annaba muka yi sallah na hausa mata ɗaya na ga annabi adam sama ta biyu na ga annabi isa da annabi ya sama ta uku na ga annabi yusuf sama ta hudu na ga annabi idris sama ta biyar na ga annabi harun sama ta shida na ga annabi musa sama ta bakwai na ga annabi ibrahim na wuce su da mota na je inda jibilu ya ja takalmi ya tsaya daga nan rafraf ya ɗauke ni wani koren abu ya ɗaga ni rafraf ya yi sama da ni na je inda ba komi ba kowa daga ni sai Allah duk yana ta kaɗa kai daɗi kamar ya kashe shi ina ma daɗin na soyayya ne da ya je aljanna amma wai makamin raba makamin ruguza masoya annabi ya samu shi a wurinsa ke zama da ya gama sauraro ya matsu a kammala eh ba dan ya gaji ba fa saboda yayi maza maza ya je kankaro wanda ya fi soyayya sai ya nufi gidan abubakar ya kwankwasa lafiya ya ce yanzu haka daga wajen abokinka nake muhammadu ya ce ne faru ya ce ya ce wai jiya da aka yi bacci a garin nan wato 27 ga watan rajab kenan annabta na da shekara goma sha biyu da wata hudu saura wata takwas a hijira ya ce jiya da daddaren nan bayan an yi bacci a girin nan mala'ika ya zo da buraka ya tashe shi ya ɗauke shi ya tafi da shi kudus a daren suka gama har suka dawo da gangan abuja ne yake faɗin hawa sama wai ya adana wannan nake faɗa ya kwale da shi zai mai dukan ƙarshe saboda koda ya gamsu da wannan to akwai makamin dukan ƙarshe da zai mai yace daga na kudus yace Muhammadin ya gaya maka ko ya ce wani ne ya gaya ma yace yanzu daga wurinsa nake yana can ma ana kewaye da shi bayan na bar shi shi ya gaya mun ya ce mun gashi gashi ya ce to wallahi in dai shi ya gaya maka ba gudu ba ko sama ya ce ya je na yadda kai ka taba ganin imani yahuda har ya ji abin da aka adana dan a ruguza shi an adana tafiyan sama nan da a ruguza imaninsa ne imanin yahuda har ya ji ce ko sama ya ce maka ya ji wallahi na yadda in da aka gaya gama hauka cewa ma alamarin nasa har saman ma ya ce ya ji to jama'a a lokacin da a lokacin fa in ka ga musulmi wallahi da yawa akwai mutanen kirki cikin al'umma amma ba su musulunta ba don musuluncin yana da gugun tsada tsadan gaske akwai mutanen kirki ma'ana a mu'amala masu haƙuri masu amma saboda duk wanda ka gani a lokacin ana jina da kyau duk wanda ka gani cikin hayyacinsa a makka yana cikin nishaɗi to wallahi ba musulmi bane matukan kai musulmi ne to kana karkashin azaba ko ana kokarin ruguza dukiyanka ko ana kokarin karya ka ko ana an tayar da hankalinka dai ba don komai ba saboda kafiran makka sun haɗe wa musulmin gaba ɗaya a lokacin fa kenan wata rana mun je maulidi a kano ana ji yan uwa na wuce nan wurin akwai sha'irai mawaka masoya manzon allah kowa ya tashi yana waka sai a yi ta liƙa mar kuɗi a yi ta liƙa mar mai wanda yana liƙa kuɗi ya fasa bandir ya zuba da aka zo kai na zan yi jawabi na ce ayya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yau wanda ya tashi ya yabi annabi shi ake fasa wa rafan kuɗi ana liƙawa a tambayi Abdullahi dan Mas'ud mana a gindin Ka'aba a tambayi Abubakar As-Siddiq mana a gindin Ka'aba abubakar ya fara tashi ya yi hudu ba ya yabi manzon Allah a gindin ka'aba jama'a su san Allah ya aiko shi amma da aka hau masa da duka har faɗaukakansa da yana da dangi waɗanda sun dage za su bada kariya su kare shi aka yi ta dukansa kankace mene ya faɗi ya suma ba a gane fuskarsa da giyansa aka tattara shi aka kai shi gida da aka je gida danginsa banu taimi suka ce wallahi idan mu ya rasu ya mutu wallahi sai mun kashe abuja ne su ba musulmai bane kishin zumunci ne sai su kawai da wallahi sai sun kashe abuja don ya fi kowa himma zai kewa wajen duka da haka da gari ya waye abubakar ya farfado abin da ya fara zuwa ma fa'ala rasulullah ana ta ransa fa yace ya annabi yake ya lafiyar jikinsa suka ce ta ce wallahi ba zan amince lafiyarsa ku ɗaga ni ruwan ruwan nan ku kai ne gan shi sai da aka kai shi sannan ya ga annabi lafiya lau jama'a da wannan fa tsada ake sai da musulunci a lokacin ba da annashuwa ba da rai da lafiya da jin daɗi da dukiya da sadaukar da komai ake sayan musulunci in baka saya ba Allah ba da sa ka je wuta tsada ne da shi da yawa da aka taya suka ga sai sun rasa jin daɗin su haƙuri suka yi haka suka mutu a arna akwai sun ba annabi kariyar ma suna arnan kamar mut'im ibni adi ibni naufal ibni abdimanafi kaga suna haɗuwa da shugaban halitta alaihi salatu suna wa abdimanafi sayyidina muhammad ibn abdullah ibn abdulmutalib ibn hashim ibn abdimanafi ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga da'if duk wanda ya aika mutane maka cewa suke ba za su bada ba su bada benin sa ba ba ya ce na magana da Allah bai ne Allah sai bar mana mutum shi kadai ibnu adi ibnu nafal ibnu abd manaf ya zo da ƴaƴansa da makaman ya ba annabi kariya har gida amma har kirkin sa na ba bai samu ya mutu da imani ba don kusan tsadan musulunci a lokacin ba duk wanda yake da wai kirki na zamantakewa da sanin mutunci ne ma yake samun Allah ya azurta shi da imani ba a lokacin fa aka yi sikirinin aka zaɓi sahabban annabi Muhammadu ba yau da musulunci ya zama ara kana shan ice cream kana shan lemu ka koshi ka yi teɓa ka ajiye tumbi ka ga wanda ana siffanta mana sahabban da suke suma da yunwa a lokacin aka zaɓe su ba sannan wai mu da muke cikin inuwan wai mu ke musu hisabi ba jama'a ina riba a munafincin shiga musulunci a lokacin tun daga makka a yi ta wahal da mutum ina riba a ciki babu munafiki a makka a makka kan ma sabanin munafukan ne akwai muminan da muminu ali fir'auna ne ya mu imanin da yawa a banu hashim akwai su kamar abbas na abdul muttalib yana cikin wanda ya mu imanin muminin ne tunda ya raka annabi akaba lokacin za a yi bai'atul akaba kuma lokacin a zahiri ne karbi kalmar shahada ba wannan ya sa da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah duk wanda ya ga Abbas dan Abdul Muttalib a wannan yaki kar ya taba shi duk wanda ya ga Banu Hashim iri kaza da kaza kar ya taba su jama'a a nan wurin dan kusan ya sahabbai suke akwai wani ba zan faɗi sunansa ba dan na manta ba saboda alfarma amma darasin kawai nake so mu ɗauka sahabi ne shi kaɗai ne musulmi a gidansu duka iyayensa arna ba yadda ba su yi da shi ba yadda yake da haka da ya na zaza ya ce kar ku taɓa abbas kar ku taɓa ya ce a a a mu mun fito kuma za mu yaƙi namu iyayen tunda shi iyayensa duk suna samun arna ga su ya gansu a sahun gaba babansa ne ma ya fara fitowa ya kirayi ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fito mana da sauyin a bana din waɗansu suka fito lansar ya ce kun kasa kun yi kaɗan annabi ya ce ina abbas a ina hamza ibn abdul talib ce gani ina ali ibn abi talib ce gani ina ubaida ibn al-haris ibn abdul muttalib ce gani waɗannan sun yi ce sun yi shi ma ya kira kaninsa utba ibn rabi'a ya kira kaninsa shebatu ibn rabi'a da ɗansa wadin dan utuba suka fito aka kara da su aka fara to akwai wani ɗansa wanda sahabi ne ana ji yana bangaren sahabban sai abin ya taba saboda bashariya kuma shaidan ya taba zuci ya dan masan qaifin min shaidan tazakkaru ana ji sai ya ce a a mu a fito da mu a fuskantar da mu iyayenmu da yamma ya ce to ni kai ina ganin Abbas ni ne ma farkon da to faɗin maganan nan a nizra sanan da ya ji sai ya ce wa Umar ya Aba Hafs Umar ya ce rannan ya fara kira na Abu Hafsa. Za ka yadda a taɓa babban manzon Allah. Umar ya ce ya tsala rabu da shi, kan an fara ni zan fara da shi. Ba sai an fara ba tukuna har ya ga Abbas, a bani dama in fara da shi. Annabi ya ce ba za a yi haka ba. Wallahi jama'a da yake idan masan da'ifin mina shekani ta zakaru ana jina yadda Qur'ani yake ta zakarun nan take kuma tazakkarun ya same shi hayyacinsa ya dawo ya ce kai wannan tunani kawai da ne ba ta da kafara sai dai a kashe ni a filin yaki jama'a ku ji ba ashe duk ma'ani da kuke ji a bakin su maulana shi cewa almartabatu la tasmahu lahu martaba ba ta yafewa halara da sauransu ashe su mahalara sai ta ladabtar shi da kansa bai yanke wa kansa hukunci ce wannan ba na jin na da kafara sai dai in samu shahada kuma Allah ya karɓar masa wannan kafara ya samu shahadar a waƙatul yamama da shi da ɗansa da ya tabanni wanda musulunci ya soki tabanninsa salim ana ji kuwa to waɗannan fa su ne sahabban manzon Allah dan Allah mutanen da suka fuskanci iyayensu a badar da udu da kanda ka musu adalci yau ka auna su kai ba a taɓa saita ka da babanka yana ɗaya sahun kana ɗaya ba kullum sai ka ganku a sahu da ka san wahalar da suka ka san psychological trauma na ka ga babanka a wani sahu daban kai kana wani sahu su ba an taɓa samun sahabin da a filin yakin fada ana ji da kyau wallahi yana ta kaucewa mahaifinsa yana ta kaucewa mahaifin duk inda mahaifin ya da gangansa ya kauce sai ya lura mahaifin kuma annabi yake lura don Allah an taba auna imanin ka tun da kake ka ban amsa ba taba ba shine wannan zaka zo ka masa awo yana ji yana gani ya ga zaɓi koran annabi koran mahaifinsa bai wata wata ba ya dumfare shi haka yi kansa har ya in masa shi ya gama da shi saboda ya haɗa ni tsakanin Allah ne ya auna ba nan duk muna faɗi bai annabi ya fi mana iyaye da ƴaƴa da to mu duk faɗa muke anan muna waka muna yabawa kuma wataƙila Allah ya karbi zahirin mu ya shigar da mu aljanna su fa gwaji aka yi batsawa aka yi a faifai ya ga ga mahaifin ga annabi